على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillahi Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi da muka saba karatu na fiqihu wadda muna karanta wannan littafi na hallul masail ubangiji Allah ya sa kan kawo waɗanda suka yi hidima wa littafin har zuwa yanzu da mu da muke saurari ubangiji allah ya karba mana baki daya alhamdulillahi allah ya kaddara an ji karatu mai tsayi ya kai kusan shafi na 25 muka kai darasinmu na ƙarshe mun yi magana akan hassada da bugu buketa wadda shine ina ji darasinmu na ƙarshe kuma yau muna darasi na tara allah ya datar da mu yau ana biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da nawa da biyar rayuwa tana tafiya muna uku ga watan takwas kuma shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida ramadan yana ta karato mu wadda in allah yadda ina ga darussan ba za su wuce guda biyu ba dai sai mu tafi kuma zuwa ramadan allah ya karba mana abubuwan da aka yi magana a kansu wancan lokacin mai littafi ya yi magana a kayin wani abu wanda yake haramun akan wanda yake baligi duk abubuwan da aka yi magana a kansu na hani to idan ya zo sai ya gaya ma shafi na 25 ne to darasinmu na ƙarshe inda muka kwana shine ammal hasadu wal bugudu su ne wadda aka yi magana an yi maganan hasada kuma an kawo ayoyi da hadisai wadda suka yi magana an raba hasadan kamar haka aka ce hasada yana daga akwai wadda yake alhasadu ya ce hasada huwa imma an tamanna alƙalbi zawalin ni'imati anil mahasudi wattisalu habil hasidi ya ce ko hasadan ta kasance mutum zai yi burin wani na da wata ni'ima gida ne Allah ya hore mar mota ne Allah ya hore mar dukiya ne Allah ya hore mar fili ne kuma me yake da shi na ni'ima sai ya yi burin wannan kayan ya lalace ya zo zuwa gare shi shi wancan ya rasa mai abun shi ya samu hasada ta ɗaya kenan aka ce hasada ta biyu kuma wa'in mata mannal kalbi ko zuciya ta yi burin zawalin ni'imati ni'ima ta gushe anil mahasudi ga wanda ake masa hasada ɗin wa illam tasil bil hasidi wa huwa ashadduhuma yace ko da shi wanda ya hasadan bai samu ba mota yake da shi sai ya buri motar ta ƙone haka shi ba wai ya samu ba gida yake da shi sai ya yi burin gidan ya lalace ya kone misali ko a wani bala'i ya shigo a zuwa ce eh wannan gidan ba nashi ba ne a kwace kaga masifa kenan amma shi bai samu ba aka ce hasada to wannan ba siffofi ba ne siffa kuma idan ubangiji ya faɗa ba shi ya halicce mu duka ba mai siffan wa ya halicce shi ai Allah ne da ya faɗi yadda zaka zauna da mai hasada ai ya maka tsaro mai yawa saboda babban burin shi shine kar kowa ya yi shi wani kuma a'a kai ma ka rasa shi ma ya rasa sai ya ce wa huwa ashadduhuma to wannan ya fi matsala a wurin wannan a gurin hasada wanda shi bai samu ba kai baka samu ba ai gwanda gwanda ma a ce tunda na rasa kai ka samu to mahasadi ransa baya kwana a cikin nutsuwa kullum a tashin hankali yake ran da yake ma bakin cikin wani abu sai ga Allah ya kara maka wani abu to hasada fa har a lafiyar da Allah ya ba mutum kaga mutum ba sisi yake da shi ba to wani kuma shi a digirin duniya ya ƙi jini ya ganka lafiya kalau me yasa saboda hasada guba ce wannan ita ce cututtuka na zukata wadda ake cewa wa zadahumullahu maradan din nan Allah ya ƙara musu cutar nan to ita ce wannan Allah ya raba mu da hasada da masifa yace albugu buketa wannan darasin mun yi ne muna tambihi a kansa ne saboda za mu ɗora darasin don ba mu kai ƙarshen littafin ba muka tashi albugudu ya ce keta huwal gishu shine ha'inci wal ghillu ko mutum ya kulle ka a rai wal baginatu ko kuma me ka yi ta jiwa yanzu matsala tana samun shi to sai ranka yi fari kai wata da sunanta me sunanta bugudu keta kenan wa hubbu isali barari ila akihi ai akika yace shine mutum wani masifa ta zo ta samu dan uwanka sai kai ka ji daɗi to wannan ita ce mai buhudu falhasalatani zamimatani muharramatani bil kitabi was sunna wal ijma yace to kaga ayyukoki guda biyu munana abun zargi ne a wurin mutum a cikin alqur'ani da hadisi to waye faɗa ba Allah ba ba shi yayi ka ba akwai wani girman da zaka yi ka wuce ubangiji ne ɗayyib idan yace wani mahassadi ne kai kai saka goge ne in ya ce wani mutumin kirki ne kai saka goge ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna da mutanen da suka kyare shi ba har matarsa amma wa ƙarya wa ake so a ta shi Allah ka ganar da mu ka mana mafita qala ta'ala Allah mai kowa mai komai yace am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi wai akan abin da Allah ya ba wa mutane ne muke hasada kuke hasada da shi akan shi ne ai kamar da mu ake misali yanzu ai wannan na ra'ayinsa wannan na ra'ayinsa wannan na ra'ayinsa sai Allah ya ba wancan mota sai Allah bai baka ba sai ka fara hasada da shi to yana tambayar da kai kenan ana tambayar da waye da kai Allah ka ba mu da sauki sai Allah ya ce da kai ka nemi tsarin mai hasada idan yayi don bakinsa guba ne zuciyarsa masifa bakinsa guba shi yasa mutum ya ganka da abu wani fa ko riga ka canja sai ya duba ya ce kai wannan fa kamar sabuwa ne ha maimakon ga addu'an da aka ce in ka ga mutum da sabon kaya ka masa ko da hausa ka faɗa alhamdulillahi ba haushe ba shine yake cewa Allah sa a kashe lafiya ba shine fa amma addini ya shar'anta ma komai amma da ke masifa tana cikin zuciya to duk kuma wanda ka same shi da hasada ba za ka rasa shi da munafurci ba saboda yaya da ƙani ne dole a ransa akwai munafurci sai ga ya zama mahasadi Allah ka bamu da sauki ka mana mafita ya ce wa min sharri hasidin idza hasada ka nemi tsarin mai hasada idan yayi wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'din kada kai buri wai dan wannan yana da dukiya kai ma kai kila tashi ta zuwa jahannama ne tunda ta zuwa jahannama ne in kuma ka neme ta fa ka zama dan jahannaman kenan Allah ka babu da sauki ka bana mafita ka san shiran dan adam wani a gidan duniyarsa ba zai gane wai hankalinsa ya kwanta ba sai ya ga duk duniya in ba shi ya faɗa ba wai ba a yi ba in ba shi ya aikata ba wai ba a aikata ba ga ƙarya ga munafurci ga hayaniya a cikin zuciyarsa wai amma duk abin da ya faɗa sai ka yadda saboda kai baka karanta addini ba ko wani abu makamancin wannan Allah ka ba mu da sauƙi ka mana mafita ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin ya ce Allah na zare gilli a cikin zuciyar mutane wadda za su shiga aljanna duk wanda zai shiga aljanna Allah sai ya tsare abin da yake zuciyar na matsaloli saboda me saboda ba a shiga aljanna da matsala Allah ka bamu da sauki wa ana bi furairata radiyallahu anhu an karbo daga abi furaira Allah ya kara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta ce annabi tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi ya ce iyakum wa zanna ya ce na hane ku na fore ku daga zato fa inna zanna aka zabul hadisi saboda zato ayi wani labarin ƙarya ne bahaushe ma cewa yake zato ta karkarin zunubi wala ta hassasu kada ku yi ta hassusi shine ka sa mutum kana ta binciken ayyukokinsa wala ta jassasu shi ma ta jassas ɗin shi ma binciken aiki ne wala ta hasadu kada ku yi hasada wala ta dabaru kada ku mai da yan uwanku baya wala ta baghabu kada ku yi keta wa kunu ibadallahi ikiwanan ku kasance yan uwan juna bi ma'ana mutanen a bayin Allah an uwan juna wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu akthara min thalathati ayyamin baya halatta a wurin musulmi ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku tunda yana wani laifi ka kira ka kira bai yi ba misali to wannan kana da hujja ai don karka koyi abun sai ka wannan ɗinsa amma baka kira shi ba baka yi komai ba kawai ka kama gaba da shi da masifa a'a to wannan in yayi sama da kwana uku an samu damuwa dole ku kira shi ku daidaita kawai a sauna lafiya Allah ya bamu da sauki wannan haramun ne a gun baligi to ga sabon darasi inda zamu tashi kenan wa min alhasadi ma huwa jaizun ya ce daga hassada akwai abin da hassada ne amma halal ne mutum ya yi kamar yaya wa yusamma gitsatu amma shi abin da ake ce da shi gitsa shi ba hassada ba amma can da aka ma maganan yadda da aka yi maganan hassadan ya kawo don ka gane abin da zai faɗa ne amma gitsa shine wannan asalin abin da ake nufi ai an tara li akika halatan hasanatan kai ne ka ga ɗan uwanka yana da kyakkyawan hali mutum ne mai yawan sadaka mutum mai yawan kyauta mutum ne mai yawan kaza na fulfuli yana yawan karatun qur'ani ai aiki ne mai kyau ko sai ce fatamanna li nafsika mislaha sai kai burin eh kai ma da ka zama kaman shi mai yawan sadaka mai yawan sallah mai yawan kaza min gairi an yankusa min akika shay'un fa ba wai cewan shi din ya daina kai ka ci gaba da yi ba a ba shi bane burinka kai ma kaga kana yin yadda yake yi wa qad jaa fil hadith to kaga wannan shine magana na gibdu bi ma'ana tun da ka ganshi da alheri to kai ma ka zama kana yi ba wai shi din ya gajiya kai kai ko kuma ka dinga cewa ka wane ba dan Allah fa yake yi ba neman dai kawai suna to kaga wannan wani masifa ne ya shigo amma in ka zage kai ma yadda yake yin karatun alqur'ani kai ma ka dage ka kama yi yadda yake yin me yake na fulfuli kai ma ka dage ka kama yi azumin litinin da alhamis kai ma ka dage ka kama yi shine abin da ake nufi gitsa Allah ya ganar da mu wa karfil hadisi hakika ya zo cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam lalle annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi kala ya ce la hasada illa fi isnataini yace babu abun da ba hasada ba sai abu guda biyu kamar me sai ce rajulin atahu Allahu alqur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari ya ce Allah ne ya ba wa wani karatun alkur'ani ya dinka ƙiyamun laili da karanta shi dare da rana wa rajulin wani kuma atahullahu malan Allah ya ba shi dukiya ne fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahari wannan kuma Allah ya ba shi dukiya ne yana ciyar da ita dare da rana sai kai buri da ma in zama wannan to wannan ita ce abin da ake nufi Allah ganar da mu wa qad qala ta'ala fi ru'yatil fadli 'ala al-ghairi wa qad qala ta'ala fa haqiqa Allah mai kowa mai komai yana cewa fi ru'yatul fadli alal ghairi wurin mutun ya ga yafi wani aya wurin butun akwai wanda shi in dai ba shi ya faɗi abu ba to kawai ba a faɗa ba in ba shi ya aikata ba ba a yi ba kawai duk rikici kawai sai ya ci gyaran ka kai kam saboda mai wai shi ne kawai wanda baya kuskure Allah ya sauwaƙe ana neman mahaukaci babba to kace shi saboda ai annabawa da manzanni duk wanda kaga an jarraba shi a nan a cikin annabawa da manzanni to su kuskure suka yi ma ubangiji daga nan za a yi a gama da su don mai alahira ba a tuhuman su da komai kai kuma wani a maka daga nan wani kuma he an isa can Allah ka warware mana matsalolin rayuwa fala tuzakku anfusakum Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kawunan ku huwa a'lamu biman ittaqa don shine yafi sanin wanda yake mai jin tsoron sa kar ka tsarkake kanka ka zama kai komi kai ne a kar ka zama wannan yanzu ai a rayuwa akwai abun da zai zamanto baka san shi ba sai aka tambaye ka ko da malami ne kai in aka tambaye ka sai ka ce a a tambayiwa ne ai kana ganin kamar yana da shi tunani ko kuma bari zan tambaya mana kaga kowa sai ya karu kenan amma ka ce komi ka sani mai littafi ya ce aljununu fununun hauka iri iri wannan kuma irin nashi haukan kenan duk ilimin ka akwai wanda ya fi ka ilimi duk iliminka akwai wanda ya fi ka ilimi wa ammal hamzu wal lamzu ya ce amma kaga hamzu da lamzu shine yaface da kifce fahuma ta'ayibun nasi ai aibanta mutane ne wa izhari auratihim da kuma yaye musu wani tsiraicinsu wal ifsadu bainahum fi mahadarihim wa gaibatihim ko kuma a yaye musu wani abu wanda suna nan ko ba sa nan fa huwa haramun wannan haramun ne ai wani yana nan ake taba shi a taba ɗayan a nuna shi ko a taba ɗayan a yi da ido kuma shine ba wani kuma baya nan ai yana nesa da kai to dan kar ai magana a ji sauti ma sai wani ya taba ɗaya sai ya nuna shi ce to ga sunan fa eh yace to haramun wannan haramun ne ƙala tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai ya ce wailun likulli humazatin lumaza kwarin azaba ya tabbata ga masu nune da cifte da yafashe da duk wani abu da nau'in munafurci kwarin azaba ya tabbata a wurinsu wailun din an ce wani kwari ne a wutan jahannama kai to ko ba kwari bane ma in ya kai tsawon cross karfi a tsayi ayin dai a wuta yake to an samu damuwa in dai an ce a wuce yake to matsala ta faru Allah ya raba mu da matsala yace wala tudi kullu hallafin Allah ya ci gaba da cewa yace kada kai da'a mai mai yawan rantsuwa mahin wulakantacce hammazin masha'im hammazin mai zunde mai ne mai rada masha'in binamin mai yawo da annamimanci ai wuya ne ya ji labari to an gama duk wata majalisa nan sai ya kai ta yana zuwa nan ya ce kai ka ji ne eh ga abin da ya faru fa yaushe aka yi ya ce yanzu yanzu nan kai ka ji fa reporter kenan yanzu yanzu nan har ya kawo ta shi mai ne babban burinsa a ce shi ne ya fara kawowa iya tashi daga nan ma wata majalisa zai je shi iya tashi daga nan ma wani wuri zai je shi shi kan bakinsa kenan aikinsa kenan wurin yada wannan bala'i din Allah ka rufa mana asiri manna'in lil khairi haka ne kuwa manna'in lil khairi kuma mai hana alheri ne mu'tadin mai tsallaka iyakan Allah asimin mai yawan sabo to kaga wanda ya hada wannan kan ya hada wa kansa masifa Allah ya raba mu da duniya lafiya wani fa duk waɗannan halayen ya biya tattara su gaba daya kansa saboda me na farko jahili ne kuma jahili murakkabi wane jahili murakkabi mutumin da bai san shi jahili bane kaji masifa jahili ne amma bai san shi jahili bane kana magana sai ga kaman komi shi daidai yake yi kuma duk harkar da zai yi riya zai sama zai sa maka riya saboda me saboda don a ga abin da yake gani yake yi shi yana aikin alheri yake yi ai kaza kazan nan ai mu ne muka yi kaza kaza za mu yi kuma nan gaba Allah ka bamu da sauki wato rayuwa wani shi tsabaragin damuwarsa kansa ma sai ya mata walakanci me walakanci sai ya hana ta alheri ita da kansa da kansa saboda mutumin da zai zagi mai ilimi to yaushe zai nema babu ai ai ga imin zaune akwai wanda ya zauna ya sake baki ya ta zagin shi tas ita shi kada ya iya sallah ne sai a zo a ta dubawa ana neman ana jiran sa kawai minti nawa a ƙara a sallah eh kuma yana zuwa ana daidaita sahu da shi a masallacin magana kuma ya zago ya dawo to yanzu wannan ka ce masa ya sa littafi a gaban sa ya karatu kenan wannan zai dau littafi ya je ko gaban waye ne yayi in dai zai zagi liman to waye ba zai zaga ba ka gaya mini ba zai zagi ladan ba to ya zagi liman fa in an ce liman a masallaci don Allah wa ya rage Allah ka bamu da sauki to wanda bai san shi jahili bane matsalarsa ta kai inda ta kai kuma za ka yi rayuwa da shi dole sai dai hanya mai hada zumuntan dole sai ka sanya za ka zauna da shi tun da shi jahilin jahilai ne bai da ilimin kuma bai san bai da ilimi ba gani yake shi ya fi kowa sani kuma in an daidaita sahu an ce ya wuce gaba nan gurin kafarsa ta dinka rawa kenan ba zai iya tashi a cikin ku ya faɗi alheri guda goma ba amma sharri kan zai iya tara al'ummar da suka fi miliyoyi ya faɗi sharri amma alheri ba zai iya faɗa ba saboda bai santa ba yanzu duk abin da ake faɗa a ayoyi da hadisan nan me ake nema ne mutum ya gyara zuciyarsa ya haɗu da Allah lafiya kalau wanda ya yi zuciyoyin shine yake faɗan illolin da yake nakasa zuciyar to kuma sai ya zamanto kai a wurinka kaman ana ihu ne kawai to ka gaya mun ina nasaranka an ce a zauna da iyaye lafiya kai ba wanda ka tsana sai iyayenka abu magana duk zaka faɗa ka yadda ka san an ɗaura maka karfen kafa da su daga sun yi magana ce haba ba za a iyar muku ba wallahi a amma kai shikenan za a samu mai iyar maka sai Allah ya haɗa shi da wata gigitacciyar mata ta ta sashi wahala a duniya kuma ba zai taba gani ba ba za kuma su rabu ba saboda laifin waye laifin da ya yi wa iyayensa ne Allah ya haɗa shi da wannan bala'i ba zai gani ba fa ba zai gani ba kullum yana sintiri da ɗawainiya da rayuwarta amma ba za ta taɓa kalla ba kuma shi ma ba zai gani ba me yasa ba zai gani ba sai ga kullum kamar bai mata komai ba zai ƙara kuma kullum ba a yabo ga mahaifiyar da ta haife shi ba zai iya mata sintirin komai ba Allah ka raba mu da mummunan ƙarshe Allah ka ba mu ƙarshe mai kyau duk wanda ya rena iyayensa wallahi shi da alheri kam sai ran da ya gyara in ko ya mutu bai gyara ba to shi da wuta kuma sun haɗu kenan ba ranar rabuwa saboda me saboda Allah shi ya faɗa sai ya ce me a bautata masa iyaye kuma ihsanan a kyautata musu to in ka raba wannan layin ina za a zauna lafiya ba zai taɓa yiwuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fishin Allah yana cikin fishin iyayen nan inda suna fishi da kai akan gaskiya su ne masu gaskiyan kai ne kaɗi gaskiya to Allah ma na fishi da kai la ka ba mu ikon mu rabu da su lafiya ka zaunar da mu lafiya ya hayyu ya kayu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhammazuna wallammazuna wamasha'una bin namima ya ce kaga masu zunɗe masu nune masu raɗa masu yawo da annamimanci alba'una lil gwara'il gaibi ya ce to wa'yansu ne kama wanda suke tallan kayan gaibi wanda baka san su ba fa kai baka san abu ba sai ya gaushi ya ce yawwa kaji ne ce ha ban ji ba kaji kaji kaji kaji kaji kaji ya sayar maka da haka jaridan ai latest sai ya tashi kuma sai tafiya ya fi gama ya ce to waɗannan aikinsu kenan to ga matsalar da zai same su ranar gobe kiyama ya hashuruhumullahu fi wujuhil kilab Allah zai tada su da fiskokin karnuka ranar gobe kiyama duk wannan mai aikin to da fiskan kare zai tashi ai lahira mun jima ana faɗa na gurin cewa ubangiji ya ba da sufofi ya ce yadda kaga duniyan nan to haka sufar can take kaga wani hankalinsa a kwance a nitse amma kaga wani kuma a wargaje a ɗimauce to haka duniya haka lahira ma take yanzu wanda ka ganshi da fiskan kare a lahira to wannan ko a nan ya ƙi yadda aikinsa kenan to in ka ganshi a lahira da fiskan kare to aikinsa kenan aikinsa kenan to kaga ba sai an ma ƙarin bayani ba na ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa wa ammal abasu kaga ya gama da wancan fa kenan yace wa ammal abasu yace amma kaga wasa ai a cikin wannan ɗinsa akwai maganan abasu aka ce abasu wa huwa la'ibu wallahu shine wasa da wargi wasa da me da wargi me ne wasa me wargi to yanzu an ce abasu shine wasan da babba zai yi ba irin na yara masu ɗaki ɗakin nan ba ba shi ba wannan wasa ne amma suna daidai da su yi saboda me saboda yanzu ne zukatansu yake printing ɗin abubuwan da suke gani ya ga gida mai kyau yanzu bari ya kera gida mai kyau ya ga mota mai kyau bari ya yi motan kwali mai kyau yanzu to yana fitar da abin da ne yake gani da maganganun da kuke yi shine shi yasa iyaye mata wajibi ne su dinga kiyaye haratansu daga maganganu saboda duk abin da suka faɗa to abin da ka ji ɗaya fi yawan yanatawa to shine abin da mahaifiyarsa ta fi yawan nanatawa in ka ji ɗa na ruru gashar to uwarsa ashar take yi haka malaman tarbiyya suka ce me yasa saboda zamanta da ɗan ya fi zamanta da baban yawan yi ya sa yawan ya koya idan har ta zama mai kiyaye harcenta duk abin da ai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan ba alheri zaka faɗa ba to kai me kai shuru yaro ya fitine ka yana ta tsalle yana ta hayanan shedan sai ya zo kan harcen ki sai ya zauna yana jiran ki bude baki sai ya iza miki zuciyarki ki tsitsine masa ki rurruga masa ashar shi kenan tun yana ɗan ƙarami kin gama da shi sai ya taso ba yadda zai ji kanki ba yadda zai ji ya tausaya miki tun daga ina tun daga ƙasa aka samu damuwoyi ashe lalle ilalla aiki na kanmu aiki na kansu idan ka ji sun yi to ka yi ƙoƙarin tare wannan arka ka maimaita ka sake faɗa don me don kar ya zamanto illan ya same ka don zai same ka dan da aka baka an baka don ya zama mai ya zama maka alheri ne to an tsine masa kafin ya iso lokaci ya zai maka zai tashi zai ji kanka ne ba zai ji tausayin ka ba kaga musibar zai hada da kai matsalar laifin duniya kenan in dai a duniya ne laifi to da wanda yake yi da wanda baya yi sai ya hada amma in na lahira ne kowa da kayan sa yazo Allah ka fahimtar da mu to lalle a kiyaye harata a kiyaye duk abin da ya kamata na rayuwa ya zamanto an baki dan nan don ki tarbiyyantar da shi ya zama wani duk ran da ya zama guba a cikin al'umma sanadin bakin ki to duk laifin da yayi da ki a ciki kina kabari kin ci ba wani abin da ki dinga samu sai credit din masifa saboda kin koya masa ta'addanci tun yana nan a duniya musamman yaya mata da za su je wani gida za su su ma za su hayayyafa ne to ran da ya zamanto ta zama ta kwarai bakinta ba abin da yake maimaitawa sai gaskiya sai amana to za ta haifi 'ya'ya masu gaskiya masu amana amma idan ka ga sai ƙarya sai yawo in dai fita ne to tana kan hanya yanzu nan gyalanta na bakin kofa za ta saba sai fiyau fiyau to wannan musifar ta kai musifa in tana da 'ya'ya mata to haka za su dinga yi ka ga da wani ya aura ya auri mai damuwa la rufa mana asiri Allah ka bamu da sauki wa yahshuruhum yawmal qiyama Allah zai tayar da su mene ranan gobe kiyama wujuhul kilab suna da fiskokin karnuka urki nayi tsalle da yawa ko na'am na dayyib sai aya wa qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa innal insana lalle mutum lam yukhlaq lam yukhlaq lil la'ib lil la'ibi wal lahwi ba halicci mutum dan wasa da wargi ba bal lil ibadi an halicce shi ne lil ibadati dan bauta wa shukuri da godiya haka ne ko wa ma khalaqatul jinna wal ins Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan yayi mun bauta to kaga in an ce bauta sai ya zaci cewa eh to yanzu tunda ai amar bauta ne iya ga bautan zai kari Allah da wani abu sam sai ce ma uridu minhum min rizqin ba wani abun da nake bukata daga gare shi na arziki da nace yayi bauta din wa ma uridu an yud'imun kuma ba wai ina nufin ya ciyar da ni bane yasa na halicce shi a'a inna allaha lalle Allah huwa razzaku shine mai azurtawa zulqu watil matin shine ma'abocin karfi da karfafa kowa tunda Allah ya baka da to ya san zaka gajiya ran da ka gajiya he dan ya zamanto sau nawa ne zaka ga yaro shi yake kokarin tallafawa babansa wurin ko magana ne in ya faɗi kaza ce a baba dai da kaza aka ce masa ya ce to a lokacin ya koma ƙasa kuma in ya ce yi kaza sai ce a baba dai da kaza aka ya ce to yi mana ka samu mai ma nutsuwa kenan wani in ka ce masa baba kaza ya ce ni ne za ka koya wa kaza kuma abin da zai yi fa ba daidai ba ne me yasa saboda yanzu hankalin yana yin ƙasa shi ne yaron da yake me yake sama kuma to an baka ɗa don ya zama maka haka ne shi yasa ubangiji ya zama lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba don Allah ba gajiyawa Allah ba gajiya ta wata tare da shi shi yasa kai kuma da gajiyawa ne aka baka da sai ga mutum in yana rayuwa ya girma wani abu ya zo ya ce gashi kuma bai da ko da ma ba na faɗan haka ba to yanzu ana tutiya da kai to yanzu ka zama dan kuma ba na kwarai ba fa an samu damuwa kaga wani wallahi wani dan gwanda baka haife shi ba yafi alheri saboda guban da ya zama ma wa al'umma to duk wanda zai daga adda ya sari dan uwansa ya kori mutum ya kwace wayansa ya tsallaka katanga ya fasa shago to me amfanin rayuwarsa me ya kara wa musulunci banda bala'i ubangiji Allah ka shirya mana Allah ka bamu da sauki wal qaulihi alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace kullu lahawi yalhul mu'minu batilun yace duk wani abu mai suna wasa da mumini zai yace sunan shi barna illa talasatan sai dai abubuwa guda uku mula'abatul rajuli imra'atahu mutum ya yi wasa da matarsa duk abin da ya kasance na shari'a in dai bakaninka da matanka wasa ne wannan an me an halatta maka shi wata adibu farasihi ko kuma ka horar da dokinka mutanen da suna ajiye dawakai don ado da kuma yaƙi to ka horar da shi tafiyan takama ka horar da shi idan ya ji kaza kaza zai yi don dokin yaƙi da bambanci da dokin da ba na yaƙi ba shi dokin yaƙi idan ya ji sowan kafirai bi ma'ana ihunsu kawai babban burin dokin ya shiga cikinsu shi ne Allah ya rantsuwa da su saboda me saboda su abin da aka koya musu tankaɗan abokin gaba shi ba gashi nan dabba ne a ka koya masa lokacin da ya ji ƙaran arna kafirai ma'ana da ake faɗa to lokacin da ya ji ƙaran su shi kuma babban burin su ya shiga tsakanin su kai kuma me kana kayi aikin ka kai kuma me ka kwantar da su la ka ganar da mu yace to wannan ma halal ne to in ba doki kake da shi ba sai ya zama mai mota ne ko mashin ko wani abu za ka yi shi don zuwa wa'azi ko wani abu makamacin wannan sai ka gyara shi sai ka gyara shi kuma ka kware cikin tafiyan ka bi dokokin hanya duka yana cikin wannan Allah ya ganar da mu wa ramyuhu bi qausihi haka ma koyon suka da mashi ko harbi da kifiya kaga yanzu ba cika aiki da kifiyoyin ba ma ko amma mafi yawan bindiga da sauran abubuwa to wannan su ma halal ne a koye su in hali ya kama Allah ka zaunar da mu lafiya wa ammal sukuriyatu ya ce amma kaga sukuriya cin fiska da bahaushe yake faɗa sukuriyatu mene cin fiska da bahaushe yake faɗa fahiya ihtiqaru muslimi wa ihanatuhu yace shine kaskantar da musulmi da walakanta shi wa zalika manhiyun anhu liqaulihi ta'ala yace wannan ha- an hana faɗin Allah mai kowa mai komai La- yace la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum yace karka ka kaskantar da wayansu mutane akan wayansu mutane asa an yakunu khairan minhum sai ya kasance su ɗin sun fi waɗanda kake ganin manyan ne alheri kaga an samu me an samu bambanci ai ko wala nisa'un min nisa'in haka ma karka fifita waɗansu matan akan waɗansu mata a sa'an ya kunna khairan minhun da sannu sai ka ga minhunna da sannu sai ka ga waɗanda ka fifita ɗin su ne ƙasa da waɗanda suke me wanda ba fifita sun ba me ayan nan take nufi da bawa ya ɗauki kowa ya ajiye shi akan matsayinsa duk wanda yake mai matsayi ba shi matsayinsa Allah ka bamu da sauƙi ka mana mafita yanzu a rayuwa yana ganin mai dukiya da makarancin alkur'ani sai ga bambancin da yake musu shine kamar bambancin sama da ƙasa yana ganin malami mahaddacin ƙur'anin nan bai shi ba komai bane a wurinsa amma mai dukiyar nan ko da marowaci ne fa ba zai bashi ba yana girmama shi yana komai zai zo wucewa kafin ya maka fonda mota ma a alhaji lafiya amma akar maka Allah zai zo wucewa ya dage ya ce ma assalamu alaikum banda surutu ma ba abin da kake yi me a nan waye ka dauka ya fi muhimmanci shi mai dukiya kuma duniyan yau haka ta ne daga an- duk tsoron Allahnka duk iya karatunka duk wani abu wai inda ya baka da sisi to shi kenan kai ka zama ba wai mai girma ba shi yasa ubangiji ya tsara komai ya ba wa wani dukiya ya hana wani me yasa don ka gane shi din Allah fa'alul lima yuridu ne mai aikata abin da yake so maimakon hakan ya zama minto maka alheri sai hakan ya zama mata- ya zama maka rashin alheri sai ka ɗauki wanda shi ba kowa ba a wurin Allah sai ka bar wanda kowa ne a wurin Allah ka ka samu canji kenan wala talmizu anfusakum wala tana wala haka ne wala tanabazu bil alqab kuma kada ku dinka sanya wa junanku lakabi na banza ya arne ko kuma ce shege eh ko ya ce kafiriya shi kuma ya ce na'am yi to Allah ya ce kada kuma wa kanku wannan kada ku jefa wa kanku me lakabi na banza bisa limsul fusuq badal iman tir da suna na banza bayan an yi imani lokacin da ba yi imani ba kan suna na banza na aiki amma ran da aka yi imani kuma shikenan an gama kira shi da sunan shi sai dai in akwai wani lakabi mai kyau kamar yadda kamar a ce saifullahi alal ardi ko a kira shi da wani suna wanda shi din ɗaukaka ne ko a ce da kai asa- asadus sunna ko a haɗa ka da sunan wani babba wanda a musulunci ya yi aiki in ka kamar su albani zaria ha, to ai albani sunan wani aka- ab- kasar wani ne ma aka jona da shi ba haka ba ne wato wa irin waɗannan laƙubobin su ne waɗanda ba wai suna da matsala ba amma waɗanda za a danganta ka da wani shagga ko a danganta ka da wani arne can to waɗannan kan musulunci ya hana Allah ya datar da mu wa lam- wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba daga wannan magana din fa ulaika humuz zalimun sune azzalumai wanda yake tuba ai shine wanda yake me wanda yake zunubi yake tuba shine wanda yake zunubin saba wa ubangiji ta wurin shirka da dukkan wani sabo gaba ɗaya sun shiga Allah ya ganar da mu wa fil hadisi annahu alaihi salatu wassalam amma ya muke da lokaci ne da nawa ne yake sallah da 26 to to bari mun ƙara kaɗan sai mu bar minti goma ko akwai tambaya wa fil hadisi annahu alaihi salatu wassalamu qala lalle annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce bi hasabi imri'in mina sharri yace ya kai a lissafa mutum yana ɗaya daga cikin masharrantan duniya an yi haƙira a kahu musulma ya ƙasƙantar da ɗan uwansa musulmi ya kai a lissafa shi a cikin waɗanda suke manyan masu sharri a duniya ya ƙasƙantar da ɗan uwansa musulmi ah Allah ya bashi shugaban malamai misali ai girma ne ko ƙasƙanci ne kawai kana kallon suka ce musa ya ita shugaban malamai ne ya ce so yaya e to shi abokinsa ne kai ka ce wani abu ko kuma kanin abokina ne tunda Allah ya girmama shi girmama shi mana Allah ba shi haddan alqur'ani ko dai baka ce masa hafizi baka ce mar ma malam mana ma amma kawai dauda ya ce haba nan fa yake karantar da mutane har da kai kuma a cikin gurin nan ya ce to kanin mu ne na gani to kar ka yi haka kai kar ka kaskantar da mutum bayan Allah ya ɗaukaka shi kullu musulmi alal musulmi haramu damuhu ya ce duk wani musulmi da ka gani akan musulmi dan uwansa haramun ne jininsa wa irbuhu da mutuncinsa kar ka kaskantar da shi wa maluhu da dukiyansa Allah ganar da mu ya bamu da sauki wannan ita ce ababa waɗanda aka ɗauko tun daga wancan abin nan da muka yi walbugudu ɗin nan daga nan duk wani alamomi ko ayyukoki duk an gama su an bo an kawo ma ƙarshe da ayoyi da hadisai ana yi don me don zukatanmu su warware daga matsalolin da yake ciki kuma ana karantar da zuciya don bala'in da yake cikin ta fita yau da gobe ana faɗa zuciya za ta dinga wankuwa amma in dai zunubin ake ta tarawa ba wanke zuciyar to matsala kan ta kai inda ta kai Allah ya sauwaƙe ya bamu da sauƙi wa ƙala rahimahullah mai littafi ya ce wa ya harimu alaihi zina wa nazaru ila ajnabiya wa talazzuzu bi kalamiha wa akalu amwalin nasi bi gairi ɗibi nafsin wa akalu bi shafa'a wa ta'kiru salati an awqatiha wa la yahillu lahu suhbatu fasiqin wa la mujalasatuhu li gairi daruratin wala ya ɗalibu ridal makhluki bi sakaɗil me fi ma yuskidul khaliqi to wannan su ne zai je bayyana maka ko kuma ƙarin bayani a kansu wace wa ya harimu alaihi zina ya ce zina ya haramta a kan shi duk da lokaci ina ganin zai cin mana kafin mu yi ƙarin bayani akwai lokaci wa za mu bar minti goma ne ko minti biyar za mu bari ne na tambaya na na? to shi kenan ya ce wa ya harimu alaihi zina zina ya haramta akan baligi wan nazar ila ajnabiya da dawwama kallo ga wanda zaka iya aurenta wai gwari gwari ko wanda duk zaka iya aure dawwama mata kallo ita ne ake nufi Allah ka ganar da mu kaga shi dan adam ai ido guba ne wani ba baka isa ka je masana'antansa ba ko wurin yadda yake mace dai ta je to ai lalle sai ya yagi abin da zai yaga na masifa shi nan gidan duniya bayan sun gama kasuwancin sai ya kirkiro wani magana da za a jima kuma ana yi tun an zo sau ɗaya wata rana sai ya fito sai ya raka ta kaga masifa tana shigowa ko to yanzu shi yasa shari'a sai ta fara sai ta ce maka wa yahrimu alaihi zina zina ya haramta gurin shi baligi wa nazari ila ajnabiya da dawwama kallo ga wadda zaka iya aura wa talazzazu bi kalamiha da jin daɗin magana da ita ai wani ya fara yanzu ya sayar mata abun nan naira goma ta ce ai ya ba ragi ne abun ne dai sai a hankali wanda yanzu in muka je kasuwa kwalin dan wannan abun ko kuma a dan kwatan din wannan abun kaza muke sayen shi to yanzu in aka raba yanzu duk wannan lissafin waye saka ne waye saka illa iyaka haka kudin sa yake magana ya ƙare kuma su ma matan da su fa saboda me saboda in suka je abinda ba sa ma wa mazajen su na magana shi za su ma wa waɗanka wa wanda yake shago to me yasa a zuciyar mutum in akwai guba ba za ta tashi ba guba ai shi yasa Allah ya ce su kaskantar da muryarsu idan magana ya haɗa su da mijin da ba nasu ba to kas su sauƙi wurin magana dole ya sa sai ta sayi abu a wurin shi nawa ne wannan naira goma ne naira takwas nake da shi ya fi haka shikenan sai tafiya na mai dogon magana amma naira goma ta cire goma ta ta bayar ya bata to in kaga an samu matsala har kaga mace an samu har aizina ya tabbata to ita ta bada dama daga tashin magana za ta fara ita za ta fara maganan abun yadda zai zamanto zuciyarsa in akwai masifa sai masifarsa ta tashi shi kuma wani kuma yadda ka san meye ne za a ce a gidan duniya shi dai kar a haɗa alaƙa da mace da shi sai ka gan shi a ƙasa warwas saboda mai zuciyarsa akwai guba na zina in bai yi zina na magana ba zai yi zina ta komi yanzu ko da ke lokaci ba zai bar mu ba za mu je za mu fassara wannan harkar komi a jikin mutum yana yin zina akwai na baki akwai hannu mai gaskatawa na ƙarshe shine farji ko ya tabbatar ko ya ƙaryata Allah ka bamu da sauƙi kamar mafita in ba da dan waɗannan gubobin da suke cikin zukatan masu mazinata ba da ba a samu 'ya'yan shegu ba ai shi ɗan kan ba ruwansa amma su iyayen su ne da masifar inda masifar take shine yanzu yana jin daɗi da magana, magana da ita tunda yana jin daɗin magana ita yau da gobe tana zuwa masana'antansa ko tana zuwa shagonsa to zai dinka jan ra'ayinta har kuma mai yana mata kyauta da kayan shagon nashin ai za ta dawo ko ba za ta dawo ba su kuma mata dama an dan kwallafa ransu da son na banza idan dai har za mata ragin naira goma to za ta je to daga nan ragin naira goma sai ya haɗa ta da bala'in da har duniya ta tashi ba za ta wanye shi ba duran da ana yi tun har yana raka ta har su keɓe wani wuri yau zai iya kiran wayanta za ta iya kiran wayansa shi kenan matsala yana da wani fa yana da mata amma mazinaci ne na illanaha banda ya mace dai ta gubta ta gabansa to wannan ba bala'i bane ina za a zauna lafiya da haka ina za a zauna lafiya ya ubangiji Allah ka bamu da sauki ka warware mana matsaloli ka rufa mana asiri kusa da nesa ta mu ajiya nan sai Allah ya kai mu wani sati in akwai tambaya ɗaya biyu sai mu amsa mu ga abin da Allah zai yi mana akwai wayanda Allah ya kaddara cikin satin nan kaga ana ta zuga auren raki ba iyaka to kaga aure suna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana yin sa kuma abubuwan da suke ciki to sun zama farilla gashi nan suna ne ko amma ana yin auren kuma to abin da yake ciki ya zama farilla in da tana gidan babanta ciyar da ita ba wajibi bane akan ka to yanzu ta dawo gidanka ciyar da ita wajibi ne karantar da ita wajibi ne tufatar da ita kiyaye mata mutuncinta kominta wajibi ne akan ka yanzu ba wai a he kaga dama ba da in tana gidansu a sallah zaka dan dau wani zani ko me abun nan abun nan a wannan to yanzu ya zama wajibi dole ka tsare mata mutuncinta ka bata ilimi ka tufatar da ita ka bata lafiya da sauran abubuwa ga kuma ramadana ta tinkaro kuma ga auren raki ana ta yi ga matashi ga matashiya ga azumi bai wuce wata ba akwai aiki ko babu an kai shekara uku ko hudu can ana ta soyayya akwai aiki fa dole akwai ɗawainiyar da zai zamanto wajibi sai an kusanci malamai kafin a warware shi don ba haka ba sai a dinka samun matsaloli a ramadana mutum sittin ta kama shi sau sittin ma bai sani ba Allah ka bamu da sauki kamar mafita duk aurarrakin da aka daura da wanda muka sani da wanda mun sani ba ya ubangiji Allah ya musu albarka Allah ya sa zu samu zuriya ɗayi ba in Allah ya nuna mana wani sati sai mu kare shi magana da muka fara a kai su kuma Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya na'am na'am hasada na'am me maganin yanzu misali tambayan ka kamar me maganin hasada tunda an faɗi cutan sai ka ji kamar ciwon kai ne sai ka ji kana da shi to yanzu me maganinsa shine duk lokacin da kaga wani abun da kaga mutum ya samu sai kuma kai ranka sai bai so ba to tashin farko ka fara neman tsari daga shedan dan zai cuce ka sa'annan ka nemi dawwama wa ranka yadda da kalmomin ubangiji na me na kaddara don Allah shi ya kaddara ya bashi kai kuma me Allah kai ma zai baka ta wani wuri wannan shine kuma ka dinka yakin haka din har cikin sujjadanka don me ka fi kusa da Allah cikin sujjada ka gaya ma ubangiji ya fi ka sani amma ka roki ubangiji ya kare ka daga wannan masifa din ai mutum har ya gane haka din akwai sauran aiki Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa Allah ka warware mu daga matsaloli akwai wani tambaya? babu wani tambaya ke to abinda muka faɗa daidai Allah ya ɗora mana amiza ne abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana na'am wa alaikum salam agari in halul masaili to Allah ya ba mu sa'a ba ka na kai wannan ɗayi lalle ana sanarwa ne akan cewan shi dan bauchi da Allah ya kaddara yake ɗauka mana wani abu Allah ya saka masa da alheri ya warware masa matsalolinsa kusa da nesa duk wanda zai ɗauki aikin Allah ya sa wa kansa zai yi neman ƙari ne aiko ubangiji Allah ya biya shi ya warware masa matsalolinsa ya ba mu lafiya da zaman lafiya yana sanarwa ne cewa wannan darussa da ake na ranar lahadi tun daga ahadari wadda muka yi muka gama muka shiga halul masail akwai a wajensa wanda yake so in tawasub ne ya ce namban wayansa in kamar sallama zai iya tura maka in kuma memory ne ka kawo memorin ka za a iya sa maka ubangiji Allah ya saka masa da alheri ya ƙara mana nasara kuma wannan ɗin ma ba ƙaramin alheri ba ne Allah ya rufa mana asiri kusa da nesa duk waɗanda suke waɗannan irin ayyukokin ubangiji Allah ya saka musu da alheri a duk inda suke ya ubangiji Allah ya karba mana abinda muka haifa da wanda zamu haifa nan gaba Allah ka sanya musu albarka abinda muka faɗa da kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh